بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka barkamu da haduwa a wannan safiya wadda ita ce safiyar ranar lahadi kuma ta dace da lissafin sha biyar ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha shida ga watan mayu ko sha biyar ne shi ma watan ya zama sha hudu kenan sha hudu sha biyar sha hudu ga watan shawwal sha biyar ga watan mayu shekara ta 2022 ta meladiya a wannan masallaci da ke garin hunkuyi cikin karamar hukumar kudan a nan jihar kaduna a tarayyar najeriya a wannan haduwa tamu mun haɗu ne don yi wa junanmu nasiha da tattaunawa akan wasu masail da suke da alaƙa da matsayinmu na ɗaliban ilimi ko masu karantarwa ko almajirai waɗanda muke wato muna da masu sauraron mu wannan daura tana da daɗaɗɗen alkawari da tarihi amma Allah bai yi ba sai akwai yan uwa waɗanda suke abokanmu ne kullum ma tare da su daga cikinku wanda kusan duk mako sai sun tafi can zaria inda muke don halartar darussa Allah ya saka musu alkhairi akwai girmamawa tsakaninmu da su kuma muna da fahimtar juna da su sun daɗe suna ƙoƙarin su ga cewa na zo nan garin na gabatar da wannan daura na ɗaji ya wuce tun kafin corona ko ake wannan magana to amma dai Allah bai yi ba aka ce wannan karin da zaran an yi sallah za a zo a yi aka yi sallah abubuwa su sake tasowa aka ce jiya jiyan ma dai bata yi sai yau to wannan sai abin da Allah ya kaddarta kuma ta shawara illa insha Allah muna fata Allah ya sa haka ya shafa alkhairi kuma na ƙara ba da haƙuri da uzurin waɗannan caccanza lokuta da aka yi ta samu yanayin shugul ne da suka yi mana wato suka yi mana tarnaki dan dama na ce ayi kokari ayi kafin mu koma karatukan mu na yau da kullum wanda aka riga mu koma su zai matukar wahala a yi samu irin wannan yanayin Allah ubangiji ya sa mu dace wannan kenan na daya na biyu mun yi ittifaki da su kuma da sa hannun hukuma cewa za mu yi darussa ne da suka shafi abubuwa da ke da alaka da imomin tafsiri na alkur'ani mai girma da wasu usul da suke da alaka da haka ganin cewa muhimmancin ilimin tafsiri na alkur'ani kuma kasancewar mu galibin mu muna yin karantawa irin wannan so kuma asali za mu yi amfani da wasu makaloli ne waɗanda aka gabatar da su a wata daura da aka yi wanda ita ce daura ta shida akan horar da masu tafsiri a markazin Imam Bukhari da ke Rijiyar Zaki a Kano wato makarantar malamin mu a Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu Allah ya saka mai alkhairi a wannan daura ne ma ban halarci ta ba da haka na dai bibiye ta ne ta hanyar kafafa sadarwa domin san da aka yi gaba da shi da kamata mu je da shi amma gaskiya ban da lafiya a lokacin da haka ban samu halin zuwa ba amma na bibiye duk abin da aka yi live kamar ina zaune a wajen kuma na saurari audios din daga baya da haka zai iya cewa da ijaza kenan ko eh mutlaka game da ita duk da banda hudur ko sama eh to akwai malamai a wajen da suka gabatar da warkoki sai mu ga dacewar kawai maimakon mu ji mu dauko wani abu can mai yawa ko wanda sai an ta wahala da shi tun daga wasu sun riga sun tace mana ko malaman mu ne bari mu amfani da waɗannan handa out za su yi mana fa'ida kwarai da gaske kuma ina fatan bayan an gama mutum ya tafi da ita gida ya killace ta wannan matsaloli lalle suna da alfaru kuma za a sake turawa da soft copy din saboda saukin ajiya insha Allah to wanda za mu yi a wannan karan ina ga dauran nan sai mun kasa ta zuwa kaman wato kaman a ce hawa uku da aka yi yau mun yi tafaki za mu iya gobe za mu iya yi gobe in kuma mafi mutane ma'aikata gwamnati ne kuma gwamnati ba ta barin mutane haka su sake ranar litinin ba zai yi ba dan mun yi tafaki cewa a haƙura to sai a haƙura sai kuma wani kan amma in mun iya yi mun yi ƙwaya ɗaya to sai kuma bayan wata ɗaya biyu sai mu zo mu sake yin wata insha Allah kaga yanzu ba kusa da azumi bane an wuce azumi irin wannan kati ya kamata a ce an yi shi kafin azumi ba mun da haka dai ba kwantai bane mutum daga shi ana ɗauka recording zai wuta ne alfanu insha Allah ko da ta hanyar saurare daga baya wannan a take take ne insha Allah kamar in ce muqaddima za mu yi amfani da warka ta farko da take da taken dawr usul tafsir wa qawaidu wa qawaidihi fi najah mufassir ajin kowa yana da kofin ta ko yawa wato irin tasiri da alfanu da ilimin tafsiri da kuma ƙa'idojin tafsiri suke da shi wajen samun nasarar mai fassara alkurani wannan lafazin almufassir an dai amfani da shi ne kawai tajawuzan amma in za a ɗauke shi a ilmance tsakani da Allah mutanen da suke sune target audience da ake karantar da su wannan abun wato iri na irin ku mu da muke shiga cikin harkar karantarwa da wa'azi da tafsirin azumi ko karantawar masallaci ko islamiyya ko wa'azin walima dukan galibinmu to mu cika sharaɗin a kira mu da suna mufassir magana gaskiya muna dai dan abin nan dambarwa mu abin da ya sauka domin aka ce mufassir a ilmance sai ka ɗauka kamar irin abin da ake ce ma hafiz ne a hadisi da ko irin mufassiruna to sai ibnu jaririn kenan sai ibnu kasirin su ainihin ibn jauzi su kurtubi kaga waɗannan tumbatsatsun malamai ai kamar da zabi yake faɗa yanzu ba a ganin su sai dai a ci maka ga kabarin su kabarin ma ina za ka gaishe kuma gaskiya ba in a nan ƙasar ne to sai dai irin su dan su Abdullahi Gondu irin su Malam Bakar Gumi da makamantan su kaga duk waɗannan sun shuɗi to kafin a kira mutum da suna mufassir istilahan gaskiya ba karama aiki bane sai ya zama shi da kanshi hujja ne a ilimin alkur'ani ta fuskar iya fassara shi da sanin ma'anarsa ba wai kawai mujarradu naqal da zai ce wana ya ce wana ya ce ko kuma wanda ma zai rubuta alkur'ani gaba ya dinga a dinga ja mishi baki yana faɗar ra'ayinsa wanda galibi haka muke an kwan fassara doron larabcin to kawai dan abin da mutum ya dan tuttuna haka na labarai da da wasu al'amuran yau da kullum ko wasu wanda zai musu habaici ko 'yan siyasa sai ya jajjefa sa inda yake ganin ya dace jihos abuna shi ne abinda mutane suke ko shi za saboda wannan kuma kowa na iya yi shi za ka ga abin ya yi sauƙi mutane masu yi sun yi yawa kuma har aka wayi gari ma kamar kana iya cewa masu ma yin tafsirin sun kusa su fi masu sauraron yawa nasalullah al'afiya wannan warka asalinta malamin da ya gabatar ita sunan shi a doktor abdulsalam shisu abdullah wanda malami ne shugaban wata makaranta da ake cewa ma'ahadus salam a nan garin kano wanda cibiya ce ta haddata da alkurani mai girma makaranta ce ta tahfizul qur'an alkarim an gabatar da asalin warka a watan maris a watan march a kankanin 26 zuwa 27 ga wata gab da fara azumi na bana din nan kenan insha Allah to yayi muqaddima zan tsallake ta saboda abin da muke baka nan kowa zai karanta wannan warkar da kanshi ya fahimci abin da ke fahimta haka zan tsallake wannan mukaddima da yayi da yake ba da labarin abin da zai za mu je daga shafi na uku inda yace at-tamhid at-tamhid shimfida wacce mukaddima ce kawai da cewa an gayyace shi zo ya wannan abu kuma ya gode Allah ya saka da alheri kaza da kaza da kaza inda yake cewa at-tamhid wa fihi ta'rif al-usuli wal qawaidi wat tafsiri wal mufassiri wa amiyati ma'rifati al-qawaid wal usul a wannan shimfiɗa za a yi bayani game da mai ake nufi da usul da ake nufi da ƙawa'id da ake nufi da tafsir da ake nufi da mufassir kuma da kuma muhimmancin sanin ƙa'idoji a kan kowane ilimi kenan ma kowane ilimi idan kana so ka iya shi yadda ya kamata yana son yana da muhimmanci ka san usul da ƙawa'id ɗinsa don kamar zai mana ishara ana ana cewa a cikin karin magana man hurimal usul hurimal wusul duk wanda ba a bashi rabo a cikin usul na wani ilimi ba to ba da za a yi isa matakin zama hujja a wannan ilimi wannan kowane ilimi ne a duniya inda baka koye shi daga tushensa ka san makamarsa ba babu yadda za a yi ka zama masanin wannan ilimi wannan mana kwatance da ilimin boko galibin mana yan boko ne za mu fi ganewa yaro da zai shiga jami'a ya samu admission zai shiga jami'a aji ɗaya mu ɗauka engineering ko medicine ko architecture ko law ko wane ne bayan shekara biyar ko shida sai ga ya fito ya zama masani akan wannan fannin san da ya shiga bai san komai akai ya zama likita ko ya zama architect ko ya zama engineer ko ya zama lawyer ko ya zama economist ko ya zama linguist ko wane ne ba ma mamaki ya akai bayan wannan shekarun jama'a suke yi wannan ilimin saboda jami'a an tsara falsafa ta ne akan koya mutane usul na ilmomi duk abin da za a koya maka to ana koya maka usul din ne wanda zai baka dama ka iya shiga cikin sarƙaƙe wannan ilimin daga kai da kanka bayan fitowar wannan yaro ya gama jami'a ka yi dai maka allura ka yi dai fede mataka amma da za ka je ka zauna a asibiti kana aiki a matsayin masinja ko admin ko kana aiki ma a matsayin wato abin nan irin auxiliary staff haka a bangaren likita in za ka shekara talatin kana aiki ba za ka zama likita ba ba haka bane ba za ka san wannan usulin da shi ya sani cikin shekara shida ba gashi dai ana yin aiki a gaban ka kana gani amma za ka taba zama ba haka wancan wancan architect daga wannan lokacin ne tafi site ya je ya ba da umarni a yi kaza a share nan a gina nan a gina can burkilolin nan da leburori da suke yin aikin suke suke mubasharanta aikin in za su shekara talatin su da shi suna aikin daga cikin sakon da zai iya yin zane akwai wanda zai iya kwantiti a bilin na kwantiti na gini ba za su iya ba iyakacin su wannan leburancin da suke saboda ba su samu wannan usul din ba to haka wannan shine hadarin da muke samun kanmu a ciki wajen koyon ilimin addini sai mutum ya zauna a makarantar allo ko makarantar zaure ya shekara ashirin yana karatu kuma ya kasa zama malami ko mutum ya shekara ashirin da biyar yana bin yawon wa'adi amma yanzu sunan shi mai saurari dan agaji ne tun yana yaro yake agaji matashi wani har ya tsufa amma da za a ce to yau malamin bai zo ba zo kawo mun bari na kai wazin da ba zai yawo saboda bai da usul din yana nan wani zai tashi ya tafi jami'a islamiyya ya je shekara hudu ya dawo sai a ɗora shi akan mumbar saboda ya je ya je ya mubasharanci mai usulul ilm to yana da kyau duk mutumin da manufarsa ya zama malami ne a karatu ta ba da muhimmanci wajen koyar da usul kuma duk malamin da manufarsa wato ya karraja ɗalibai za su zama malamai to wajibi ne ya ba da muhimmanci shi ma wajen karantar da usul na kowane ilimi usul fiqh usul usul hadisi usul bin nahwu duk wani ilimi yana da nashi waɗannan ƙa'idojin karka shiga cikin hayaniyar rayuwa da ake yi da raddoji da tashin tashina wannan za a yi ta yin ta kullum ba za a fasa ba ko kuma sai a dade ba akai inda ake so akai ba Allah ya tsare to yake cewa amma kalimatu usul fahiya jam'u asl wal asl fi lughati asfal shay idan ka ce al asl shine mufradun usul shi kuma al asl a lugha shine kasan abu da ke kasa wanda ake daura wani akai wai tsarku aidan ala mabda'i shay ko kuma mafari ana ce mashi shi ma aslu wa ma yubna alaihi ghayru da kuma duk abin da za a daura wani shi a kansa wa yaqulu babuhu wasu suna cewa ma yaftakiru ilaihi ghayru shi aslu shine abinda sauran suna da buƙatar shi wala yaftakiru huwa ila ghayrihi shi kuma bai da buƙatar su ko ba a yi ba a yi su ba shi yana nan amma su ba za a yi su ba sai yana nan yanzu kaman foundation din gini shi baya da buƙata zuwa ga abin da ke sama amma shi abin da ke sama na da bukata ya zuwa ga foundation ne ana yin foundation a bashi shi kadai daga baya sa ginin amma zai iya ai gini a ce daga baya sa foundation kaga shi foundation din bai da bukata zuwa ga gina amma ginin na da bukata zuwa gare shi yace huwa mustawhan min al-ma'na al-lughawi ma'anarsa ta istilahi wannan wannan fahimtar an dauko ta daga ma'anar shi na lugha qala al-jurjani a littafin kitabut ta'rifat na al-jurjani yana cewa yace al-aslu huwa ma yubna alayhi ghayruhu shine abin da ake kira wannan sa akan shi al-usul jam'u asl wa huwa fi al-lughati ibaratun amma yuftaqaru ilayhi wa yaftajiru huwa ila ghayrihi wanda ana da buƙatar shi bai da buƙata wa fi shar'i ibaratun amma yubna alayhi ghayruhu a shari'a aka ce asali shine abin da ake gina wani abu akan sa wala yubna huwa ala ghayrihi shi kuma ba a gina shi akan wani sa wal aslu ma yathbutu hukmuhu bi nafsihi wa yubna ala ghayri wanda hukuncin shi yana zaman kansa sannan kuma hukuncin shi na iya hawa kan wani wannan tarifar da lughuya yake ma sai kuma yace at-tafsir kalimatu at-tafsir fi lugha taduru haula ma'ana al-kashf wal bayan duk inda aka ga kalmar tafsir a harshen larabci to ma'anarta na kai kawo ne akan tsakankanin alkashi bayyana abu wal bayan da kuma yin bayani akan abu sawun kana zalika fil ma'ani aw fil mahsusat shin za a fassara abubuwa ne wanda suke ba a ganin su ko wanda ake ganin su al ma'ani sune abstract da kuma al mahsusat sune concrete abinda ake gani yace أو في المقصد والمعنى يقال فسر الشيء إذا أبانه وأظهره كجا أنشي فسر الشيء فأنا نفي يفتو ذا أبون بيلي بيانس كما يقال كما لا أشي فسر عن ذراعي بمعنى كشف عنها يا فد ذراعي ويا زني ترسكين هذا تأتي فسر والمقصود منه هو البيان والإيضاح من فرق من ذلك كما تفسيري shine yin bayani da fito da ma'ana fili wa tafsir fil istilah lahu ta'rifatun kathiratu wannan mustalah na tafsiri a gun malamai yana da maganganu da suka fassara ma'anar shi da yawa daga cikin su malam yace minha ilmun yabhaku fihi yubhaku fihi an ahwal alquran alaziz min haythu dilalatihi ala muradillahi ta'ala bi qadri al bashariyya ilimi ne wanda binciken da ake a cikin wannan ilimin shine kokarin riskar ma'anar abinda alqur'ani yake nufi ma'anar sakon da Allah ya aiko a cikin alqur'ani da gwargwadon abinda dan adam zai iya gane wato dan adam ya iya nashi kwazan dan ya fahimci meye ma'anar sakon Allah waqtara hada ta'rifa الدكتور خالد السبت في قواعده أقول تفهم قواعد التفسير لا مظلم سبعين أكنش أقباه da wani malami Dr. Khalid As-Sabt ya zabi wannan tarihi yace shi tarihi da yake ga yafi dacewa wa arafa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen bi annahu malam Uthaymeen rahimahullah shi kuma yana cewa ma'anar tafsiri shine bayanu ma'anil ma'anil Qur'an al-Karim bayanin ma'anonin al-Qur'ani wannan wannan tarihi na shi malam yace wa huwa tafsirun mukhtasarun jayyid tafsiri ne wanda yake takaitacce wannan wato ta'arifi ne takaitacce kuma jayyidi mai kyau kwarai wa mufidun kuma mai ma'ana wa yukhrij min at-tafsir ma laysa minhu kuma kaga wannan ta'arifi ya fitar da duk abin da ba tafsiri wato ya fitar da shi daga cikin sa yace kawai bayani akan ma'anar alqur'ani idan aka ja aya ko ka ambaci wata aya ko ka zo kanta kana bayani akan ta me ake nema ana so ne a san me saƙon da Allah yake isar mana a ciki duk abin da ba wannan ba to ba shi ne tafsiri mun kalla da kyau sai kaga ashe mafi yawan abin da mutane suke wa tafsiri suke wuce domin ba sa tsayawa akan wannan din kawo ma'anar saƙon Allah ta hanyar a fassara shi da wata aya ƴan uwarsa ko da wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ma'anar kalmomin a tsantsan larabci ko a gaito maganar wani malami masani a ce ga abinda walan wala da malam wala suka ce abinda Allah yake nufi anan amma a ja ayar Qur'ani mutum ya tafi ta wani shatale tare akan wasu abubuwan da ba su bane wanda ba su da alaka da bayyana ma'anar Qur'ani to wannan ba tafsiri yake yana da yin wani abu ne to yana yin wani abu ne wanda sai an nemi ne sunan shi amma dan ana maganar tafsiri wannan shine ta'arifin sa kuma ta'arifi dunkulalle mai ma'ana da fadi malam yace hunaka ta'rifatun ukhra la'immaci zarabna safa an haqqisa akwai ta'arifofi da dama da malamai suka yi malai ce mun kauda kai daga barin su saboda muna yin magana ne a takeici kuma anal qawaid su kuma lafazin al qawaid a lugha jam'u qa'ida shine jam'in lafazin qa'ida wa hiya al aslu wal asas alladhi yubna alayhi ghayruhu wa yutamadu alayhi haka ce al qawaid ko al qa'ida shine asali ko wani tushe da za a gina wani abu akan shi kuma dogara da shi wa kullu qa'idatin hiya al-aslu lillati fawqa to ta ka'ida tana matsayin asali ne ga abin da ke biyo bayan ta wa yasawi fi hadha al-umuri al-hissiyya wal ma'nawiyya ka'ida tana ba da ma'anan abu wanda ake gani tana ba kuma da ma'anan abu wanda ake tunani akan shi fahiya kullu shay'in bi hasabi da gwargwadon shi fa qaidatul bait masalan a qaidatul bait asasu a gida menene ƙa'idan gida shine foundation din sa kamar fadan Allah wa yadhirfu ibrahimul qawaida min albayt wa isma'il ay asasal bait ربنا تقبل منا الآية وكقواعد السحاب sannan girgiji hadari da ke tasowa yana da nashi abin nan yana da nashi tushen yace shine mene shine usulu hal mu'tariba fi afaqis sama sune waɗannan wato manya-manyan hadari waɗanda suke gicciye a cikin sararin samaniya shubihat bi qawaidil bina ana kwatanta su ne da tushe na gini suwa fi tafsiri hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama hina sa'ala an sahabati akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda girgije ya taso aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce musu kaifa tarawna qawaidaha wa bawasi'aha ya kuke ganin qawaidaha tushen wannan ainihin hadarin wa bawasi'aha da kuma can kololuwarsa can cikin hadarin wannan hadisi ma ne ya huta da shi ne dan kokarin bayyana ma'anar wannan kalma a larabci duk da ke hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne talib saboda a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Musa ibnu Muhammad ibnu Ibrahim at-Taymi jika malam Ibrahim at-Taymi ne amma mutum ne mai rauni kwarai da gaske hadisin asalin sa yana cikin littafin Shu'abul Iman ta Imam al-Baihaqi dogon kissa ce ba ita ce muhallin magana mu ba al-muhim ana magana ne akan kalmar abin nan wato alƙawa'id to alƙa'ida fil istilah shine hiya qadiyatun kulliyya mantiqi mutabbaqa ala jami'i juz'iyyatiha ita ce wata ka'ida dunkulalliya wacce ake sanya ta akan dukkanin rassarta kaman kaga kaman abubuwan da zaka ga malaman nahwu suna aiki da su shine qawaid a ce al-fi'lul madi huwa kullu fi'lin kaga kaida ce amma yadullu ala husul al-amal fi zaman al-madi to duk inda kaga irin wannan fi'ilin sai ka saka akan juz'iyyat a ce a ce al-mubtada shine ismun marfu'un fi awal jumla mujarrad an al-awamil al-awamil al-jazima aw al-nasiba kaga kaida ce kulliya haka malaman usul fiqi suna da irin wannan kaidojin da suke faɗa su ma ƙawa'id ne amma raf'ul haraj bin nan aljamu a wula minar tarjihi ka'ida irin game da at-taysir ka'ida game da mas'aloli da suke da alaka da aljaza'u min jinsil amal zaka ta jin su malaman usulu suna faɗan su ƙawa'id ne amma kana iya tadbiqin su akan duk wani reshe irin wannan wannan su ake cewa ƙawa'id a ilimi su ne abin da muke ishara game da sanin usul malam ya ci gaba da cewa aw hukmun kulli yata'arraf bihi yata'arraf bihi ala ahkami juz'iyyati ko wani hukunci wanda yake gama gari wanda da shi za a dinga gada dukkan rassa haka ce kaza da kaza a cikin nahawu misali bar mu ƙara misali da nahawu ana cewa ko abin da ake cewa nawasikhul ibtida ababan da ke soke mubtada za a ce akwai inna wa akhawatuha kana wa akhawatuha wani da wani ne to kaga da an faɗa maka su a dunkule inda ka gansu kaga mubtada ka san cewa ga abin da ya faru ka san cewa ga wasalin da ya kamata ya dauka saboda sun mishi nasu to kaga qawaid ne kulliya muta'arrab biha ala ahkamin juz'iyya wanda ake amfani da su wajen gane hukunce hukunce wanda suke na rassa fa qawaid at-tafsir wa usulihi hiya al-ahkam wa ad-dawabit al-aghlabiyyah التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة ذاك عكسي قواعد الأصول قواعد التفسير كأصول التفسير أنا نفهم وسو قائدوجي da wasu hukunce-hukunce wanda suke suna da muhimmanci an tattara su kuma mafi yawan lokuta da su ake amfani wajen gane tafsirin da ake yi na alkur'ani mai inganci ne kuma mai inganci wato yanzu misali gama garin mutane da suke sauraron masu tafsiran da muke cewa sun yi yawa a gari aka ga gama garin mutane ina nufin waɗanda ba su da sagi da wannan irin ilimin ba sa iya gane wane tafsirin da yake nan fa daidai ne wane tafsirin da yake yi ba haka ya kamata ba wani kuskure yake wani shiga yake da baibai ba za su iya gane wannan saboda ba su da ilimi na ƙa'idoji da dawabit wanda ake amfani da su wajen gane me daidai me ba daidai ba idan yanzu mutum yana yin larabci al misali limami ne na juma'a yana ta yin hudubar larabci abinsa in ba mutum ya san ilimin nahawu ba kai saka gane ina ne kuskure ina ne daidai ba za ka gane ba in yazo yana karanta alqur'ani in ba ka san ilimin tajwidi ba ya za ka gane daidai ki ko kuskure hasali ma an ka je ka ce ai ba daidai wane yake ba sai a ce hasada kake mishi su wanda ba ba ƴan makaranta ba ba ɗalibi ba almajirai ba abinda kawai suke so shine su ji ya dace da abinda suke tsammani ya faɗa ko ya musu abinda suke so shikenan burin su ya cika kuma shine malami shi ya iya to kaga mu yanzu a matsayin mu na ɗalibai muna so ne ya zama mun san abinda shine ma'aunin gane daidai da kuskure da ma'aunin yin fahimta daidaitacciya wajen karanta alkur'ani da fassara shi abu shakka wannan ilimi yana da muhimmanci kwarai saboda yanzu muna neman abin da zai mana hidima ne wajen sanin sakon Allah da isar da sakon sakon na Allah ya fi kowane sako muhimmanci kai kuma ka naɗa kanka ko an naɗa ka ko tsautsayi ya kawo ka wajen da kai ne kake isar da sakon kaga akwai buƙatar ka san yaya sakon yake kuma meye abin da in ka isar lalle za a ce alal aƙalla wannan zancen naka yana wakilta abin da sakon yake nufi malam ya ci gaba da cewa wakila hiya al-ahkamul kulliyya allati tawassal biha ila istinbat al-ma'ani al-Qur'an al-azim wasu kuma suka ce ai ana nufin wato sune wasu ka'idoji dunkulallu wanda ake amfani da su wajen kokarin kaiwa zuwa ga fahimtar ma'ana al-Qur'ani da ma'rifati kayfiyatil istifad minha da kuma yadda zaka ci moriyan waɗannan ka'idoji wa ta'rifani mutaqaraban wannan ta'rifan guda biyu suna kusa da juna wajen ma'anarsu wa kalimatu mufassir qad sabaqat al-isharatu fi ta'rif at-tafsir ila janib al-lughawi fi hadhihi al-kalima kalmar al-mufassir da aka yi magana akan tafsir kaga suna da alaka da juna ta fuskar ma'anar lugha wa amma fil al-mufassir fil istilah shine al-mufassir zaka yi ma fa'un abin sinin kasara al-mufassir ma'ana ya zama ala sigatul fa'iliya ke bi kasar sin al-mushaddada shine man yaqumu mu'ahhilan bi tafsir al-Qur'an al-Karim wanda yake aikin kuma ya cancanci aikin sannan yake yana da ahaliya kuma yana aikin fassara al-Qur'ani wifqa ash-shuruti wad-dawabit allati wada'a al-ulama kuma yana aikin bisa dacewa da ƙa'idoji da malamai suka saka na wannan aiki na tafsiri ka sai hati da itiqad idan yana da aqida mai kyau wa luzumi sunna kuma ya lazimci bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal itimadi ala an-naql sahih sannan kuma ya zama yana dogara da kyakkyawan ciro bayani bayan da zai ciro na wani malami ya ciro shi lahiya lau yadda yake kuma isar da shi yadda yake kuma ya san wuraren da ya dace a ciro bayanan wa ta'lif fi tafsir kuma ya kai matakin da zai iya rubuta tafsirin shi ba nashi wal ihata bi ulumi allati yahtaju ilayha al-mufassir wa ghayriha ya zama kuma duk ilmomin da malamin tafsiri ke da bukata ibuwa gare su to ya kewaye su ya san su gwargwadon hali da wasu abubuwan ma wanda ba wannan ba malamin tafsiri na bukata ibuwa ga ilimin doron kanshi matanin alkur'ani haddace shi ko haddace mafi yawansa bayan haddacewa kuma misali iya istihdarin abin da ya kamata ya istihdari da kuma sanin akalla ya zama ya san qira'at za su taimaka mishi wajen fahimtar ma'anonin wajen gane wasu fassarori sannan tajwidi sannan ilimin lughal arabiyya da fannoninta nahwu sarfu balaga Allah akalla waɗannan guda uku sannan ilimin fiqh na istinbatin hukunce-hukunce ilimin ainihin hadisi domin amfani da shi wajen fassara waɗannan ayoyi asbabun nuzuli sannan ilimin usulul fiqi ilimin mustalahul hadith suna nan da yawa za a zo ambace su ya zama duk waɗannan ilmomi yana da nasibi wanda yake a la yustahanu bihi a waɗannan ilmomi da dukkanin su za su taimaka mishi wajen ya iya achieving abin da ake so a ci tsaye achieving a wajen wato karantar da alkur'ani ko fassara shi din kuma kamantarsu malam yace fa bina'an alama saratu min al-ma'ani al-lughawiyya wal islahiyya yadhharu min khilaliha anna al-maqsud min hadha al-unwan huwa bayanu mada ma tusahimu ma tusahimu ma'rifatu al-usul wad-dawabit wal-qawaid at-tafsiriyya fi nadahi amaliyat at-tafsir wa idhar al-athar al-ijabiyya al-murattaba ala dhalik malam yace ka kalla abinda muka fada shafukan da suka gabata na ma'ana ta lugha da istilahi za a gane manufan wannan takarda shine wannan takarda za ce kokari wajen nuna mana amfanin sanin ka'idoji na tafsiri wajen samun nasara a wajen tafsiri kuma bayyana mana irin tasiri mai kyau da wannan ilimi zai maka ya gama da wannan ta'arif lugawiyya don ku tuna ya faɗa cewa zai magana akan muhimmancin sanin ka'idoji da mun dan yi ishara zuwa ga wani abu makamancin haka yace alqawaid muhimma jiddan fi kulli alulumi kaji magana sanin ka'idoji abu ne muhimmi a dukkanin ilmomi wa amiyatuha baligha jiddan ala wajhi alkhusus fi ilmi tafsir sannan kuma a keɓance wannan muhimmanci yana nan na musamman ne in ana maganan kuma ilimin tafsiri إذا المسائل التفسيرية لا يمكن ضبطها ومعرفة السليم السقيم إلا بالضبط القواعد والأصول وما أبن ذلك cikin littafin tafsiri na maganganu da mas'aloli babu yadda za ka iya kiyaye su ko ka iya sanin meye daidai da kuskure a cikin su sai in ka san waɗannan ƙa'idojin in ba ka sai ka ka ta kwaso abin da ba shi bane kana yaɗawa cikin mutane wa kada shara idan zalika ghairu wahid min al ulama malamai da dama sun ishara zuwa ga muhimmancin sanin qawaid ilmu tafsir dan su taimaka maka wajen iya tantance zare da abawa wajen iya gane tsaba daga tsakuwa daga cikin abin da kake karantowa a littafai na ainihin malamai na tafsir daga cikin malamai da suke wannan ishara ga sunan lissafa su irin ibnu taymiya rahmatullahi alaihi irin ibnu qayyim rahmatullahi alaihi irin al-imam shatibi sahibul muwafaqat Allah ya gafarta masa irin az-zarkashi nuruddin zarkashi a littafin shi na al-burhan fi ulumul qur'an kenan hakanan as-suyuti Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su hakanan ash-shankiti a cikin tafsirin sa muqaddima hakanan Nasir ibn Abdurrahman Nasir Sa'idi zama ibn Nasir Sa'idi rahmatullahi alayhi malamin su Uthaymeen din dukkanin su cewa ghayruhum min al-ulama kai da ma wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba duk waɗannan malaman kuma littafan su zaka tada waɗannan maganganu ibn Timiya ya waɗannan maganganu a wurare mabambanta amma wuri na farko za a yi isharar shi ne littafin shi na usulun tafsir wanda kusan shi da littafi a tarihancin na ɗaya wanda aka ware shi don wannan aiki ibn qayyim ya kwararo ire-iren wannan maganganu musamman a cikin tafin shi a alamul muwaqqi'in ko a ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin haka nan al-imam shatibi a cikin muwafaqat yayi wannan aiki haka nan zarkashi na abu sittafin shi al-burhan su yi ijmalar littafi akan usulul qur'an anan yawan na maganganu shankidi a cikin adwaul bayani fi idan qur'ani bil qur'an haka nan asidi a cikin tafsirin sa farkon mukaddima to duk zaka ga suna amfani da waɗannan dama da suka samu suna bayani akan muhimmancin wannan ilimi da muhimmancin karantar sa da muhimmancin sa na musamman ga wanda yake mu'amala da qur'ani ta hanyar karantarwa ko kafa hujja ko wa'azi ko tafsiri ko makamantansu bala yace kurshin islam ibn taymiya to dai buga mana misali na wanda aka faɗa sawu kamar da muka mata ibn timiya magana ko ya zama anan yayi ta cikin wancan usulin nasa ko kuma a cikin littafin littafi daga cikin dabansa musamman cikin majmu'ul fatawa yanzu wannan magana tana cikin majmu'ul fatawa a cikin juz'i na 19 ibn timiya yake cewa la budda an yakuna ma'al insani usulul kulliyya taridu turaddu ilayha al-juz'iyyatu liyatakallama bi ilmin wa adlin wajibi ne duk mai magana a cikin wani ilimi ya zama ya san usul wanda suke dunkulallu wanda turaddu ilai hajjuziyat duk sanda wani abu reshi ya fado za a dauke shi a je a gwada shi da wancan asalin ya takallama bi ilmin wa adl sai mutum yana da wannan sannan zai iya magana da ilimi da kuma adalci summa ya'rifu juz'iyat kaifa waqa'at sannan kuma ya san waɗannan rassan ya akai suka zama rassa wa illa in babu wannan fa yabqa fi kadhibin wa jahlin fi juz'iyat mutum zai wuce da wuma cikin ƙarya da jahilci akan su kansa rasa wa jahlin da kuma jahilci wa zulmin da mugunta fil kulliyat a cikin su alqawaidul kulliyat fa yatawalladu fasadun azim daga nan barna mai yawa sai ta faru mutum bai san usul ba yana kokarin ya shiga cikin furo to ba zai gane furo din ba kuma zai ƙara samun dilmiya game da usul din sai ga al'amari ya lalace barna ta yawa kamar da muke gani a aikace barna ta yi yawa a cikin al'amarin ilimi da karantawa saboda mene saboda galibin mutane ba kowa ne yake tsayawa ya karanci waɗannan usulun ba na sha faɗa cewa abin da ya sa mutane ba sa son karatu irin wannan usul saboda karatu ne wanda yake ba daɗi ne da shi ba sai an juye yana da wahala wajen tun da aka mana nan babar kama ɗaya za a yi kabara ba zama ne ya ji wata hamasa abubuwa ne ake ta faɗa wasu surkulle surkulle ga sanar za ka fara jin wannan anya ma ni na zo yi ne ma kage da shi ba wa'azi bane ba tashi wani ake yi ba ba raddi bane a muna wa kanmu karatun ta natsi ne mu san alkadarin mu mu san yaya zamu mu'amalanci littafin Allah ko zaka ji duka sarƙaƙiya ne kawai zaka karatu ne mai wahala kiza ko tun da can ba kowa yake tsayawa yin shi domin sai kana da juriya kuma kana da kulafacin san abu sannan kana da basirar gane shi sannan uwa uwa kuma ka cin karo da malamin da yake shirye ya koyar da shi saboda kuma galibin malamai ba sa koyar da irin waɗannan usul din ba kowa ne ya damu da siyakar da usul ba wani kawai yana ganin kai mutane a musu wa'azi kawai su gane addini su wuce wani kuma wataƙila ko rowa ce sai ya ga karfa na koya musu su kamo ni kasan shi nan ba abin da ba zai gawa mutum ba kuma malamin da ta yiwu ba na cewa na san wani mai haka bane amma ina ganin zai iya yiwuwa akwai malaman da wannan dalilin na iya zama dalili gare shi wani kuma kawai sakaci ne bai ɗauki wannan abin da muhimmancin da ya kamata akwai mutane da dama da suka san irin wannan ilimin wasu ma sun yi karatu a manyan jami'an duniya amma sun narke cikin al'umma sun ja bakin su yi shiru wani ma ya zama ɗan kasuwa wani ma ya zama sifetar 'yan sanda wani ya zama kwastam wani ya shiga duniyar siyasa ya aje wannan ilimin gefe ya ga bai da za a ci more wannan ilimin daga gare shi shi kan shi ta zai nemi ilimin ya gyara sa shi domin ilimi shi ba kamar kuɗi bane kuɗi in ka aje su kyar suna nan in baka ka taba su ko ne taba su amma shi ilimi in ka aje shi wai kana nan kana kana killace da shi to dadewa yake shi bayar da shi shi ke ƙara shi kana bayarwa yana ƙara tumbatsa amma in ka aje shi ba za dan ba ma za a san kana da shi ba tana har a kira ka suna malami duk wanda ka zance mishi malami to me yake yana karantawa amma akwai mai kuɗi da yawa da sunan shi mai kuɗi amma baya ba kowa kuma dole an yadda mai kuɗi ne sai ya ce ai matsolo ne to shi ilimi in kai matsolancin shi zai zai tafi baka baya zama inda ba a ba da shi to wannan shi yasa sai a ilimin usul sai karanci rashin samun shi a inda ya kamata a same shi to duk wanda bai da shi kuma in je shiga wata sabga wanda sai inda wannan ilimin ake yi za a ga wannan shi zai iya zama ya haifar da barna ya haifar da tashin tashina ya zama kalli abinda ɗan boko haram suka haifar irin wannan ne rashin sanin usul na ilimi sun ɗauki ilimi kawai daga juz'iyat suka mai hukunci sai abu ya zama gashi gashi muka dubi me ke kawo rikicin fatawa hayaniya akan masail wanda suke masail ne ijtihadiyya masail ne na furu'a ka ji gari ya dau dini ayi wajen mako guda ko wata guda ana cece ku ce akai rashin sanin qawaid ne na usul inda mutane sun san qawaid na usul ko da an yi sabanin za a yi rigima akai domin a cikin qawaid na usul na ilimi za ka fahimci cewa eh ana iya yin saɓani ba saba abu ba ne amma an yi to bai kamata ya zama dalilin fitina da rigima ba sannan kuma masana usulu kowa zai san matsayinsa akwai saɓanin da ko ka ji ana yi kai baka shiga ba naka ba malaman da suke saɓanin sai su yi ta yi kai kuma tun da ɗalibi ne bai kamata ka sa baki ba amma kun ga yanzu abin da ke faruwa shine ana wata rigima kowa saka baki yake in ko jana'iza ce aka je a bakin kabari in ana so ai wani abu ko ka ai wani abu sai kuma mu bar wanda ke wurin a matsayin jagoran mu ko malamin da yake tare da mu ko wani shugaba ko wani babban dattijo da ke wurin bai kuma a bari shi yayi magana sai ka ji kowa na sa baki kaza za a yi ka ai kaza a kaza ne a kaza ne ba mu da tarbiyya wajen iya mu'amalantar wato masail da ilimi gaskiya saboda Allah wannan abin dokan mu faɗa ne mu ustazai mu ɗalibai mu ahlus sunna kowa ya san alkadarinsa ya san sanda ya kamata ya magana ya san ko sanda ya kamata ya shiru to wannan zai ɗauke haraji rigingimu da yawa da makiyinsu a nasasari Allah ya tsaye wal khulasatu hiya anna ma'rifata al qawaid laha ahmiya kabira fi idrakin nusus ash-shar'iyya ala wajhin sahih malai ce a taƙaice abin da nake cewa shi sanin ka'idoji na ilimi yana da muhimmanci muhimmanci mai girma wajen ba mutane dama su riski ma'anan nasoshi na shari'a wato a bisa ma'anarsu ingantacciya wa bi itqaniha idan mutum ya kware a sanin usul yabta'id al-mufassir an wuquf al-khati wal zalali fi ma'ani qur'an al-karim idan mutum ya iya usulu to wannan zai bashi dama ya goge ya iya nisanta ya nisanci fadawa cikin ramuka na kurakurai da zamiya in ka san ka'ida abin da kake hadhihi qawaid wal usul kathira ومتشعبة في كتب التفسير وعلوم القرآن لأنه قل ما تجد مفسرا إلا المفسرين المعتبرين إلا وقد أولاها اهتمامه سواء في مقدمة تفسيره أو ثنايا تفسيره وغيره من كتبه آه كما ثورين علمومي دا مكسن دا تشين علمي دا كقعادين sai aka zo aka tsaga shi bukatar sa aka dinga faɗaɗawa ana tsagawa har ya zama rassa wasu rassan suka zama ilmomi masu zaman kansu wasu suka zama suna nan dai a matsayin rassa na wani ilimi duka ilmomi da da kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato a girmama mutane uku daga cikin daga cikin ce a girmama sahibul qur'an da kaji a cikin cikin tarihi ana cewa ranan abin nan yomul abin nan fa'if da aka yaki da su musailama an kashe 70 min al-qurra abinda ake nufi malamai sune wannan qur'ani wasu sahibul qur'an ana nufin malami ba wai yadda mu muke dauka ba an ce qurra ko muna tunanin wani da za a ce ma alaran mazalla a da can babu alaran mazalla kuma gani aka ce mutum masani ne ya san qur'ani ya san hadisi ya san duka sauran falloli amma a yaran da sai a ce sunan shi qari yanzu kaga ibnu mas'udin ai qari ne ubai dan ka abu ai qari ne amma ai mun san ilimin su ya wuce da dakin qur'ani kawai abu hurera ƙari ne shi kiya da riwayar shi dinnan amma ga ilimin su ya wuce wannan da tsakar to waɗannan ainihin wato malamai na da haka ilimin su yake a dunkule to haka zaka kowane ilimi a da yana manne da junansa daga baya ne aka dinga rarraba su aka dinga rarraba su har suka zamu zaman kansu bukata ta kai ga haka yanzu muka ɗauka misali can nake da duka arewa jiha ɗaya ce sunanta kawai jihar arewa ko northern region wanda yanzu aka raba ta zuwa jiha goma sha tara kuma har yanzu ana suna ya ƙara rabawa a ƙara nan a ƙara can to irin haka ne da duka gwamnan ta guda ɗaya ne ko premier ta guda ɗaya ne shine na Allah ya gafarta mishi aka ba aka raba aka jiha kaza jiha kaza jiha kaza aka ba ƙara wasu aka ƙara raba su aka ƙara raba haka ne to a lokacin da ilmomi suke a dunkule kowane ilimi zaka same shi a cikin wannan ƙwarin ilimin amma idan suka rarrabu sai a tirsa su zuwa ga a ciccire su daban-daban shi za ka tirsa su zuwa ga a cire usulul fiqh daban mustalahul hadisi daban ulumul qur'ani daban nahwu daban kowanne ya zama yana zaman kansa to ana nan kuma sai wasu malamai kuma sai su baiwa wannan reshen da aka cire muhimmanci sai su zama su kuma a nan kawai aka san su wannan an bayyana ce ai shi malamin hadisi ne kawai wani kuma malamin fiqh ne kawai wani kuma malamin hadisi ne kawai da wannan aka san su yadda ka san misali idan da kana yin wani kasuwanci wanda a cikin shi akwai harkoki daban-daban daga baya sai yayanka suka bi wannan ya zabi kaza wannan ya zabi kaza kowa yana yin wani a ciki kaga shi za a san shi ne da kawai akan matsayin kawai dan safaran manja wancan kuma manomi wancan kuma makiyayi kai kuma da uban duka kana yi ko mun gani to haka a dalilin irin wannan ne sai ka ji an ce ga wanda ya fara rubuta littafi akan kaza wannan bai nufin kafin shi ba a san ilimin ba a'a shine ya fara ware wannan ilimin ya mishi wannan hidiman a keɓance a ce ramu hurmuzi shi ya fara yin kaza imamu shafi shi ya fara yin kaza khalil ibn awal farahid shi ya fara yin kaza to da can su ma malamai suna yin magana akan ulumul tafsir a cikin littattafan su kamar da ake magana akan mustalah akan nahwu a cikin littattafan su shine yake cewa zaka same su mutasha'aba a rarrabe an sassoka su fi kutubut tafsiri littattafan tafsiri wa ulumul qur'ani littattafan ulumul qur'ani لأنه قلما تجد مفسرا من الفسر المعتبرين إلا وقد أولاها اهتماما babu wani malamin tafsiri wanda yake abin ɗaukar izra da shi wanda aka yarda da shi ana karanta littafan shi ana sauraron magana shi ana kama hujja da ita sai ka ga cewa wannan malamin ya baiwa ulumul tafsir muhimmanci ko dai fi muqaddimat tafsiri wanda ya fara tafsiri to a muqaddiman tafsirin sa zai fara ambaton wani abu da ke da alaƙa da ulumu tafsir zai zai buga mana misali ko kuma fi sanayahu a tsakankani zai samu wata gaba sai kawai tsaya sai wata magana sai ka'ida ce da ya kamata a ce an cire ta musamman wa ghairihi min kutubi ko a sun tafan daban ba wa ma zalika illa li azami sha'aniha wannan ba komai bane saboda sai saboda girman al'amarin tafsiri da ulum dinsa wa ikhtisariha للمدة المدة التي قد تطول في الوصول إلى المراد بدون معرفتها معرفة صحيحة yace saboda kuma wato takaituwar wannan madda wannan mudda usari halil muddati lati qad yatulu tatulu fi wusuli ila murad da kuma ya takaita maganan ne saboda in ba takaitawa akai ba za a dau tsawon lokaci kafin a kai ga biyan bukata biduni ma'rifatiha ma'rifatan sahiha ba tare da an san ta ba kyakkyawan sani wa min tilkal qawaidi wal usul tafsiriyya ma yata'allaqu bi masadir tafsir daga cikin ka'idojin da ya kamata ka sani waɗanda suke da muhimmanci wajen sanin ilimin tafsiri yadda ya kamata akwai masadir tafsir ka san ina ne manazarta ina ne tushen bayani in ka karanta wata aya kana so ka san ya za a fassara ta ya za a mu'amalance ta daga ina za ka ɗauko waɗannan bayanan ina ne mashayar ruwan bayananka wa manahijil mufassirina sannan kuma ka san methodology tsarin kowane mai tafsiri tafsirin wane akan wani tsari yake ta ina ne ake cin moriyarsa menene wuraren da malamai suka ja layi akan cewa wannan tafsirin a wuri kaza shi ba madogara bane ne kaga muhimmanci wannan abun yana da yawa jama'a in ba ka zaka zo ka dinga dauko abin da yake ba mai kyau ba kana yada mutane sannan yace waqtilat wal ikhtilaf da sanin me ya jawo malamai suke sabani wajen fassara wasu ayoyi wal ijma' da kuma waɗanne maganganu ne malaman tafsiri suke da suka haɗu ra'ayinsu ya ɗaya akai ta tafsir wa asbabun nuzul da sanin asbabun nuzul ayoyi da suka sauka da yawa suna da wani abu da ya faru wanda shine ya sanadiyar da Allah suka da ayyuka wajibi ne ka san wannan kuma ka san wane ne ya inganta wane ne bai inganta ba a ina ake samu su wa tabaqatul mufassiri da kuma sanin matakan masu tafsiri tabaqar su akwai masu tafsiri cikin sahabbai akwai cikin tabi'ai cikin atba'u tabi'ina na ƙasa da su har zuwa zamanin da suka bi baya kowane malami da kowace tabaka a san menene abin da ke cikinta yace wal ulumul lati yahtaju ila al-mufassir da kuma sauran ilmomi waɗanda malamin tafsiri ke bukata mun isharar zuwa gojin waɗansu su dazu wa asalibul qur'an da sanin salan zancen alqur'ani balagarsa wa irabul qur'an da sanin yadda ake da irabun alqur'ani wa kayfiyat tafsir alqur'an da kuma yake fassara shi wa qadi tafsir wa tarjih da kuma ka'idojin da ake bi wajen karkata zuwa ga wani zance daga cikin zantukan malaman hadisi da tafsiri a bar wa ghairiha fa sa'afsir fi hadha al-babi ala tarikh usul al-tafsir wal manahij wal ikhtilaf wal ijma' wa ba'd al-amthila at-tatbiqiyya fi qawl tafsir wa tarjih bi awn Allah yace dai take to akan waɗannan kawai a wannan takarda za a yi magana akan abu da ke da alaka da tarihi na shi kanshi ulumul tafsir din za a yi magana akan manahijul mufassir za a yi magana akan al-ikhtilaf wal ijma' za a kuma kawo su misalai wanda suke misalai ne ta tabiqiya ana iya wato kamar misalai ne na gwaji game da game da ainihin ka'idojin da ake kawo to sai mu dauki gaba ta farko da yace tarihu usul tafsir tarihin waɗannan ainihin ilmomi na usul tafsir yana kuma zuwa ga mene marra usul tafsir bi marahil tarihiyya qabla nudujihi wa kaunihi fannan mustaqilla wannan ilimi ya wuce ta wasu marhaloli kafin ya wayi gari ya zama ilimi mai zaman kanshi da muke gani yumkin taqsimu hadhihi marahil ila salas wannan matakai da ya wuce za a raba su zuwa gida uku ya samu mataki uku kafin ya kai ga wannan almarhalatul ula mataki na farko juyi na farko usul tafsir fil athar nabawiyya ƙarin tafsiri a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa athar salaf da kuma cikin maganganun magabata shine mataki na farko matakin magabata kenan wa fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallama wa aqwali salaf min as-sahabati wat tabi'in wa atba'ihim fi tafsiri ba'd al-isharat ila hadha al-ilm annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai suna yin magana akan wasu ayoyi ɗaiɗaiku haka sai ka ji a cikin maganar zaka iya tsakure ka cire wata ka'ida ta ilimi yumkin taqsimu hadhihi isharat ila thalathin waɗannan isharorin su ma kala uku ne inda ake tsakuro bayanan da suka bada su tafsir a cikin alqur'ani a cikin hadisi amin da maganganun magabata ya kashi uku na farko asaru nassat ala masail hada al-ilmi wa amsalati min amsalati wasu nasoshi waɗanda suka zo suka faɗi karara abin da yake wata mas'ala ce ta wannan ilimi kamar mene kamar marahu bukhari fi sayyi abi mas'ud radiyallahu anhu anna rajulan asaba min ra'ati qubla wani mutum in imra'atin wani mutum ya sumbanci wata mata da bata halarta gare shi ba fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakara dalika la sai zai ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi baga abin da yayi sai manzo Allah sai aka saka da aya fa wa aqimus salata tarafai nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati zalika dhikra lidh-dhakir kisatu hud Allah yace wa aqimus salata ka tsayar da sallah tarafai nahari a gefen wuni guda biyu wa zulafan min al-layli cikin tsakar dare innal hasanati lalle su ayyuka na kwarai yudhibna sayyi'ati suna ainihin shekar da munanan zalika zikra lizakir Allah ya ce wannan abin tunawa ne ga masu tuna Allah qala ar-rajul sai mutumin yace ali hadihi ya Allah wannan wannan alfarmar da aka min cewa in nayi wani fasikanci ko wani sabo sallah da nake tsayarwa ina yi tana kankar wannan zunuba shin wannan ya shafe ni ni kadai ne kala sai annabi ce liman amila biha min ummati a a ayar ta shafi duk wanda ya wannan yake cikin ummata duk wanda yake tsaye da sallah za ta dinga kankare mishi zunubai kaga daga nan fa fi hadha misali isharatun ila qa'ida a cikin wannan misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wannan bayan da aka wuce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ishara zuwa ga wata ka'ida ita ce mene al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ana aiki ne da abinda lafazi ya nuna ba sababin aukuwar wannan lafazi ma'ana ko da mun san wa da shi aka saukarwa da wannan aya karatun ya shafi wata matsala ce da ya ainihin wato fada cikinta ba za ta yi hukunci a kan shi ba duk ran da matsalar ta faru za a yi hukunci da wannan aya sai a ta ƙa'ida shi ne al'ibratu da mumin lafazi la bi khususi sabab in ka dauki wannan matsayin misali in ka dauki kissar li'ani a matsayin misali kissoshin da suka zo akan jefe wanda ya sha giya ko wanda yanke hannun wanda ya sata ko haddi ga mazanaci ko abin da shafi zihari ko gado ko ciniki ko bashi za ka ga duka wannan ayoyin sun sauka ne akan wasu ɗaiɗaiku amma sai aka bar su suka zama amma shi sa daga cikin hikima alkur'ani ba za ka ji an basu sunan mutumin ba sai an baci hukunce hukuncen don hukunce hukuncen za su iya maimaituwa in ku aka ambaci sunan mutumin to akwai yiwuwar hukunci ma ba zai kan kowa ba sai shi kamar wanne kamar a falan makada zaidun min ha watsara in ka ga wani hukunci ne khas da aka ambaci sunan mutumin da hukuncin ya shafa falamma qara zai da mai hawqaran zawwajinaka to ba wanda za a kare wannan ce danga wata mata wani yana son ta a matsayin shi na jagora ya jawo aya ya ce Allah ya ce a saki kai a matsayin ka na almajiri na ka saki mata kana wa zai ja wannan aya annabi ko aka yi wannan gatar Allah bai wa kowa ita ba shi sai shi ma manzo Allah sama saboda kawaicin shi ya zama yana jin nauyin abin ya mushi yawa ko Allah yake ce mishi takhshan nas wallahu ahqqu an takhsha wa yaqulu ya anama Allahu alaihi wa anta amsik alayka zawjaka wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi kana koyi abin da ka san Allah sai ya faɗa wa takhshan nasa kana jin tsoron mutane ne kaga wannan saboda yanzu khasiyya ce sai ba ambaci mutum ba amma yanzu kan kalli kissar da muka ishara ta zihari qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ba a faɗi sunanta da sai a faɗa ce qad sami Allah qawlan khawlata an santa an sai ta kawo karin ba a faɗa ba haka yusikum Allah fi auladikum li zakai musul usaini wurin da ya kawo aka kawo kara akan an mutu an musu dukiya kuma ƴan uwan uban na ne su hana su sai aka kawo ta ka'ida cewa to duka ƴaƴa ma ga yanzu ga abin da za yi to wannan shine ka'idar da Qur'ani yake bi bai ambatan suna sai in ta kure kuma ya zama ambatan sunan akwai muhimmanci amma ba kuma sai ambaci siffofi kawai yanzu kallon kissa Aisha ta ta ta ta ta karafi da aka mata har a gama kinsa ba faɗi sunanta ba ba faɗi sunan wanda suka mata sharrin ba wallahi tawalla kibarahu minhum dan ga sai a ce wa fulan kaza kamar saboda wani ya san shi ma idan ya dauki wannan gabarin to ya dauki wannan hukuncin shi ba ita kuma sai aka ambaci kawai gama'ir nata da danginta a ta mahaifinta da Allah ya ce wala atali ulul fadli minkum wasa Allah ya ga dama ya ce wala ta'atali ya ababakrin muna fahimta to dan so ake su zama qawaid amma al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab kuma ga hatta muna tadbikin wannan a cikin rayuwarmu kai malami na magana sakandare kan shi kace duk wanda ya ƙara surutu sai na mai kaza idan am ne lafazi ya shafi kowa amma da zaka kuno kace wani kaka sake surutu da shi kake magana kai hukuncin shi ne kai shi halaka gan shi yana surutu ko mun gane yawan mata dokar zaka ce an hana surutu an hana latti an hana kaza su waɗannan kawai da amma qur'ani da su yake ta abirin sa saboda su zama sun gane malam zai dinga buga mana misalai irin haka a wasu wurare yace asani hanya ta biyu ta marhala ta farko game da inda ake samun wani nasi cikin hadisi yanzu ta ka'ida shine asarun asharat ila masaili wancan kaga nassat ne wannan kuma asharat suna ishara yace da annahu qad yastanbitu min aqwali salaf ba'd al-masail hadha al-ilm wa min amsalatihi wa masa dhalika ma rawahu رئيس المفسر محمد بن جرير الطبري بسنده الى ابي بشر قال قلت لسعيد بن جبير yace ana iya istinbadin wasu ka'idoji daga cikin maganganun salaf a cikin ilimin tafsiri da sauran imomi ba kamar abinda imamul mufassirina shine Muhammad ibn Jarir al-Tabari Allah ya gafarta mishi ba shakka wannan shine imam malaman tafsiri gaba kida ya rawaito da isnadin sa zuwa ga Abu Bishr yace qultu da Sa'id ibn Jubair na tambayi malam Sa'id dan Jubair nace mishi a wa man indahu ilmul kitabi Allah shi gawa malam me wannan aya take nufi a huwa Abdullah ibn Salam ومن عنده علم علم الكتاب da kuma wanda ke da ilimin littafi ina ganin bari mu kashe ana kar mu tafiya haka wannan kashe din yana mai yawa na so mu tsaya minti 55 amma ba wanda yana mun an kai 58 ba za mu kashe sai mu juya kaset subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk